lahi shukru saboda jin tsoron wannan Allah irin tsoron da ba a yi wa kowa shi sai Allah madaukakin sarki wannan tarayya ce wa Allah subhanahu wataala shirka ne wa hadha al-mawdu' malai ce wannan mawdu'i da muke bayani akan safihi tafsilun akwai bayani akwai a rarrabe bayani a cikinsa ma'ana akwai bayanin da ya kamata a yi domin a fito da abin fili فالخوف ينقسم إلى قسمين صورو يا ربو ربو بي صورو إري بيني القسم الأول ربونا فرقو خوف عبادة وتعظيم أقوي صورون إبادة دكما جرم ماوا وهذا لا يكون إلا لله irin wannan tsoron shine baya kasancewa bai kamata ya kasance ga wani ba sai ga Allah madaukakin sarki alqismu sani kaso na biyu daga cikin nau'i na tsoro shine khawfun fitriyun shine tsoro kawai na ɗabi'a tsoro na ɗabi'a ta yau da kullum kal khawfi min al asadi kamar mutum yaji tsoron zaki aw min an nari ko yaji tsoron wuta kar ta kona shi ya gudu aw min rajulin mushahirul salahu ko mutumin da ya zare takoban sai yo kansa idan ya ganshi zai iya guduwa dan kai ya cutar da shi وهذا لا يضر التوحيد والإخلاص ما لا يتئر من tsoron baya cutar da tauhidinka ba kuma ya taba ikhlasinka dan uwa abinda malaki so ya ga mana shine tsoro tashi biyu ne akwai tsoron da ba a yi wa kowa shi sai Allah madaukakin sarki akwai tsoron da tsoro ne na dabi'a kowanne ɗaya daga cikin mu yakan iya kasancewa daga cikin sa wannan Allah madaukakin sarki baya kama mu akan sa shi ne mutum ya ga abin da zai iya cutar da shi a zahiri sannan kuma yana da hanyar da zai iya guduwa ko ya tsiratar da kansa ya gudu ko ya nemi hanyar tsiratar da kansa ta hanyar ɓuya ko ta hanyar neman ceto wannan tsoro ne da yake halak ya kamata a ce mutum yana da shi idan ma mutum ba shi da irin wannan tsoron to galibi za ga halakar da kansa zai e zai kai kansa inda zai halaka ne mutum ya ga zaki ya taso masa gadangadan kai ka san da kai da zaki ba ɗaya ba ne karfin ku ba ɗaya bane sai mutum ya ce zai tsaya shi jarumi ne to kaga sai dai ya ɗauga wasa mutum ya ɗau bindiga ya zari yana nesa da kai ya taho kuma kai ya taho kuma kai zai harba sai ka tsaka sai kai jarumi ne to kaga sai dai ya ɗauga waka ina fata an fahimta yan uwa irin wannan tsoron shine Allah madaukakin sarki ya ba mu misalin sa ga Annabi Musa alaihi salam lokacin da Annabi Musa ya je dutsen Tsori Sini Sini Sini ko dutsen Tsori Saina kamar yadda Allah madaukakin sarki ya kira shi a wata ayar Allah subhanahu wata'ala yayi wa annabi Musa magana annabi Musa yaji maganar Allah madaukakin sarki daga cikin abin da suka tattauna sai Allah ya ce da annabi Musa alaihi salam sandar da take hannunka me kake yi da ita yace ina dogaro da ita kuma ina kadowa awaki na da tumaki na ganyen da suke ci sai Allah subhanahu wata'ala ya ce alqiha ya Musa yadda ita ajiye ta kawai abin da aka ce masa kenan bai san abin da za ta yi ba fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a saboda haka sai annabi Musa ajiye ta kawai sai ya ga ta zama to mucijiya katuwa kuma tana kaiwa da komowa wata ayar cikin suratul qasas da suratul naml sai Allah madaukakin sarki ba da labari cewa lokacin da annabi Musa ya ga wannan sanda ta zama mucijiya tana motsi kawai sai ya fita da gudu falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu walla mudbiran wa lam yaqib Allah madaukakin sarki ce lokacin da ya ganta ta zamto mucijiya tana motsi tana girgiza ga ta katuwa amma tana motsi irin motsin da kananan mucije suke yi saboda a nuna mu'jiza ce ita Allah subhanahu wataala ya ce walla mudbiran sai annabi Musa ya juya a guje shine walla ya juya mudbiran kuma a guje walla mai aqim kowai waye baya yi sai Allah madaukakin sarki ce ya Musa aqbil wala takhaf ya Musa juyo kada ka tsorata to kun ga wannan tsoro ne na me na ɗabi'a ya sai a ce annan musa ya shirka kenan annan musa bai shirka ba annan musa bai shirka ba lokacin da mutanen madina suka biyo annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi da babban sahabinsa sayyidina abubakar siddiq za su kashe su annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi ba boye boye suka rinka yi ba su bi ta nan har har abdullahi ina mutanen makka afwan yawwa mutanen makka suka biyo shi lokacin da zai hijira har abdullahi bin uraik din laisi suka dauka don nuna musu hanya karshe suka je suka shiga cikin mai suka shiga cikin kogo mutanen makka suka biyo su suka zo suka tsaya a bakin kogon a lokacin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi da sayyidina abubakar suna cikin kogon suka buya kuma suka yi shiru ko motsi ba sa idan kan mutanen makka su gansu wannan abin da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yayin sayyidina abubakar siddiq abu ne da suke dan su yi ne dan su tsira ta garasu ina fata an fahimta saboda haka kaga irin wannan tsoron ba shi ake bayani ba tsoron da ake bayani shine ka rinka jin tsoron mutum irin tsoron da ake wa Allah maɗaukakin sarki ka rinka gani idan ba ka yi masa wani abu ba za ka mutu idan ba ka yi masa wani abu ba za ka talauce idan ba ka yi masa wani abu ba za ka rasa haihuwa ina fata an fahimta to wannan abu ne da tsoro ne da Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya kamata ya masa don Allah shi yake da wuta idan ba ka bi shi ba ka ji tsoron zai saka a cikinta arziki nasa ne idan ba ka bi shi ba ka ji tsoron zai hana ka haka ne haihuwa ta sace idan baka bi shi baka ji tsoron zai hana ka wani promotion kake nema a wajen aiki ka ji tsoron sa idan baka bi shi ba zai hana ka samu promotion a wajen aiki ba shugaban ka na wajen aiki ba in wannan fata an fahimta to wannan shine abinda malaki so ya tantance mana tsoro kala biyu ne saboda haka kowanne sai a kashi a mahallin sa malaki wa min huna daga nan ne ya tabayyana ya tabayyana al-farq bayna al-khawfayn zamu fahimci bambancin da ke tsakanin waɗannan tsoro guda biyu كما يتبين لنا أن من ينظر لغير الله كما يتزي بينا أقريم وأن دوك زي باكنتي قوان الله كقبر ولي كما متمن زي باكنتي دكبر ولي مثلا مثالي ويظن أنه كما يرنك أماني تيوى إن لم يوفي بنظره إذا بيتك وأنم باكنتن ديوى كبر ولي با فسيضره الولي تو وأنم ولي زي تتدش yan uwan fahimci wannan mutum ya yi bakance suna yi yi wancan lokaci duk suna yi mutum ya yi bakance da kabarin wani babban bawan Allah da yake ganin nagartarsa ba Allah yi wa bakancin ba kabarin yi wa bakancin da na cikin kabarin kuma ya rinka tsammani cewa idan bukatarsa ta biya akan abin da ya bakance a kansa ya ki tabbatar da abin da ya bakance a kansa na cikin kabarin zai cutar da shi kaga cutarwa yake da ikon yinta Allah maɗaukakin sarki idan ma cutarwar da mutum yake da ikon yin ta ne a zahiri kamar shugaban da yake da mulki zai iya sa a kama mutum a sa shi a gidan yari ko ya sa a kama mutum a kashe shi yana da ikon da zai maka wannan yana da dama wanda yake shugaba ne gwamna ne ko shugaban kasa ko abin da ya kama da haka to amma shi wannan yana cikin kabari a kwance ta kansa ma yake yi amma kana tsammani zai iya cutar da kai to wannan shirka ce babbar shirka kuma da take fitar da mutum daga musulunci Allah ya kiyaye saboda haka ba a jin tsoro irin wannan tsoro sai ga Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai malaki fa hadha qad sarafa al-khawf li ghayri Allah kaga irin wannan to ya juyar da tsoro ga wani Allah tsoron da Allah subhanahu wata'ala kadai ya kamata a yi wa shi kuma sai juyar da shi ga wani Allah subhanahu wata'ala wa huwa khawfu ibada kaga irin wannan shi ne tsoro na ibada wa ta'zimin da kuma tsoro na girmamawa لأن الفرق بين خوف خوف التعظيم والخوف الفطري ما لا تسبب بمبنشن دكي تكان صورو نا إبادة دا صورو نا أبيئة أن الأول شين فرقو ونين كنا شين صورو نمي نبوتاكو يوا خوف مع مع الحب والثاني خوف مع الكراهة كو كراهيتي ما لا تصورو نا فرقو za ka same shi tsoro ne amma ya cakudu tare da soyayya tsoro na biyu kuma tsoro ne tare da kiyayya bari ku je da abin yake sama laifi fal'awwal na farko ya khafu min alwali wa yuhibbu na farko da yake tsoron idan bai cika bakancin da yawa kabarin wancan wali ba zai cutar da shi za ga tsoronsa yana son wannan wali kuma yana jin tsoron cutarwarsa wannan kuma Allah ya kamata kai irin wannan an gane yana son sa dan me yasa mai bakanci da kabarinsa dan girmama shi da mutunta shi ko kaga soyayya ce sannan kuma yana tsoron zai iya tasiran ta wajen cutar da shi Allah madaukakin sarki ce wala tad'u min dunillahi ma la yadhurruka wala yanfa'uka Allah ya ce kada ka kira wani Allah wanda ba zai iya cutar da kai komai ba ba kuma zai iya amfanar da kai komai ba duk wanda ba Allah madaukakin sarki ba wanda shine siffarsa tsoro na biyu kuma wasani ya khafu min al-asadi wa yakrahu shi kuma tsoro na biyu zaka ga yana jin tsoron zaki kuma yana kin zaki ko san zaki yake a lokacin ba san sai yake ba mutumin da ya biyo shi da bindiga zai harbe shi yana jin tsoron bindiga sannan yana kin wannan mutumin da bindiga take hannunsa saboda ya san zai me zai cutar da shi haka ne uwa kaga aka bambanci shi wancan tsoron na ibada zaka ga tsoro ne da soyayya irin sa ake so kai wa Allah madaukakin sarki kaji kana tsoron Allah madaukakin sarki dan yana da abin da zai kama ka idan ka kauce masa me yasa saboda ɗabi'ar ɗan adam ta ɗabi'anta akwai kaucewa akwai zamewa daga hanya to duk lokacin da ɗabi'ar ka ta zamewa daga kan hanya ta ɗauke ka sai ka tuno Allah maɗaukakin sarki yana da abin da zai ladabtar da kai yana da abin da zai iya kama ka da shi kaga tsoro kenan ko amma kuma kana san Allah maɗaukakin sarki dai shi ya halicce ka ya baka abin da kake so yake baka numfashin da kake shaka ruwan da kake sha duk abin da kake ta'amali da kullum Allah maɗaukakin sarki yake baka sai kake son saboda wannan kaga tsoro ne tare da mai da soyayya a tare amma shi wancan cutar cutar da kai zai miciji zai sare kai kashe ka ba ka son sa kuma kana tsoron sa me yasa kake tsoron saboda zai cutar da kai ina fatan fahimta malamai suka ce to wannan shine bambanci tsakanin wannan tsoro da wancan malai ce wa haka ba arraja to haka nan wata dangin ibada ko kuma nau'in ibada ta gaba ita ce arraja raja shine fata sa rai kwaɗayin wani abu to shi ma ana yin sa ne ga Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai irin kwaɗayin abin da babu wanda zai iya maka shi sai Allah maɗaukakin sarki a ƙarshen sotul kafi Allah subhanahu wata'ala ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada kun ga sai Allah ya ce faman kana yarju wanda yake fatan yake kwaɗayin abin da ke wajen Allah maɗaukakin sarki to ashe ana kwaɗayin abin da yake wajen Allah maɗaukakin sarki ne shi shi kaɗai irin kwaɗayin da ba a yi a dukkanin abin da mutum ba zai iya mallakarsa ba da abin da kake fata kake son samunsa to sai ka neme shi a wajen Allah subhanahu wata'ala mala yace yajibu an yata'allaqa billahi wahdahu wajibi ne mutum zuciyarsa ta rataya ta dan fara ga Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai fal mu'minu shi mu'mini yarju rahmatallahi yadda ɗabi'arsa take kodaushe za ka same shi yana fatan samun rahamar Allah maɗaukakin sarki a hannu ɗaya kuma wa ya khafu azabahu yana jin tsoron azabar Allah maɗaukakin sarki yan kuwa wannan shine siffar dukkan wani mumini duk muminin da ya sauke daga ɗaya to ya bar hanya duk muminin da ya ɗaya ya bar ɗaya ya kauce tsoron Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai ba fatan rahama wannan kuskure fatan rahama ita kaɗai ba tsoro wannan kuskure ne hada su ake bainal khawf war raja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaba haka Allah guda bin ya fada wannan akan annabawa bai yake bayani da ya kirawo annabi zakariya da annabi yahaya sai ce innahum da annabawan da aka ambata gaba ɗaya da su su annabi zakariya da su annabi yahaya dukkanin su sun kasance yusari'una fil khairati suna rigirgi wajen aikata aikin alkhairi sai Allah ya ce wa yad'una suna kiranmu suna bautata mana suna neman abin da yake wajenmu ta hanyoyi guda biyu ragaban wa rahaba suna kwaɗayin abin da ke wajenmu na rahama da ni'ima da falala sannan wa rahaban suna tsoron abin da yake wajenmu na azaba idan sun saba mana saboda yan uwa idan kai daya idan kai tsoro kawai kai tsoron Allah kadai kake ji ba ka san rahamar Allah madaukakin sarki kamar yadda wasu daga cikin gulatu sufiya suke cewa su ba ruwansa da abin da yake wajen Allah madaukakin sarki suka ce duk wanda yake bautawa Allah madaukakin sarki dan ya samu ta aljanna to wannan bautar laborori ce jira yake karshen yini idan ya gama aikin sa a bashi wani abu su ba sa fata aljanna kawai suna bautawa Allah ne dan Allah shine Allah eh kawai suna san Allah ne su bauta masa dan shi Allah shine Allah ba dan yana da aljanna ba ba dan zai sa su auta wuta ba wannan kuskure ne kaga hatta annabawa da manzannin Allah subhanahu wataala wanda su ne mafiya tsadar bayin Allah sun ce suna bauta wa Allah ne don abin da ke wajensa na rahama da kuma tsoron abin da ke wajensa na azab to kaga wannan kuskure ne shi zai haifar da mutum ne al-ya'su min rahmatillah duk mutumin da yake jin tsoron Allah madaukakin sarki tsoro kadai baya fatan rahama sai ya haifar masa da ɗaya ba hasu ɗaya ba tsammani daga samun rahamar Allah madaukakin sarki wanda kuma shi ya karkata ɗaya bangaren kawai shi a ba ruwansa da tsoro bangaren menene shi bangaren fata ne kawai Allah gafurur rahim ne Allah zai ta abin da ya ga dama Allah gafur shi kuma sai ya ba masa da me al'amnu min makrillah haka ne ko al'amnu min makrillah amintuwa daga makarin Allah madaukakin sarki kuma kowanne Allah madaukakin sarki ya zarge shi a cikin alqur'ani ba haka bane innahu la ya'tu min rauhillahi illa qaumul kafirun haka nan yace tan wala amanu min makrillahi ko duka guda biyun Allah madaukakin sarki ya zarge su a cikin alƙur'ani duk ba daidai bane to duk mumini guda biyun yake kallo sai malamai suka ce lokacin da kake rayi kake lafiya kalau to an fi so ka karkatar da bangaren tsoro ɗan an fahimta lokacin da kake raye kake kaiwa da komowa lafiya ka kalau to bangaren tsoro ake so ka kaɗan rinjayar kowanne sai ka bashi nasa haƙi amma ka rinja da ɓangaren tsoro me yasa saboda zai taimaka maka wajen kada ka miƙe ƙafa wajen kada ka saki jiki ka je ka faɗa inda ba shi kenan ba sai ka kantar da ɓangaren tsoro amma lokacin da ka zo kana gani ka hau kan shimfiɗar mutuwa kana dab da tafiya ba ka da lafiya to sai malamai suka ce sai ka karkatar da ɓangaren mai sa rai da rahamar Allah maɗaukakin sarki yan uwan fahimta sai lokacin kuma kana kusa ga Allah madaukakin sarki sai kai ta sare Allah madaukakin sarki mai gafara ne zai gafarta min zunubaina haka ya kamata mu kasance amma kullun a cikin rayuwa ga tayo da kullun ka rinka kawo wancan kana kawo wannan ba a karkatar da bangare guda daya Allah subhanahu wataala ya samu dace mala yace fal khawf war raja su tso shi tsoro da kuma kwadayi da fata waɗannan abubuwa guda biyu da na hali wasu fuka-fukai ne guda biyu ya tsiru bihimal mu'min da mumini yake tashi da su yadda ka san tsuntsu idan fafikinsa guda ɗaya datse zai tashi ba zai tashi ba to haka mumini idan ya datsa ɓangare ɗaya na alhau ko arraja to shi ma ya riga ya bar abin da ya kamata a ce ya ɗora a jikinsa so haka zai samu matsala a rayuwarsa ta ta alaƙarsa da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsiru bihima almu'minu ila ridwanillah da su mumini yake tashi zuwa samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala walhalif haka nan rantsuwa ita ma nau'i ce daga cikin nau'o'in ibada wanda ba a yin daga kowa sai Allah madaukakin sarki yajibu ay yakuna billahi liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam dole ne wajibi ne yan uwa rantsuwa ta kasance ga Allah madaukakin sarki da Allah aka yi ta saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce man halafa bi ghairi llahi wanda duk ya rantse da wani Allah faqad kafara ya kafarta au ashraka ko yayi shirka malami suka ce ana nufin karamar shirka kuma dai wace irin shirka ce dai haramun ne rantsuwa da wani Allah ba a rantsuwa kamar yadda kullum nake maimaitawa ba a rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a rantsuwa da banta irma aikin Allah ba a rantsuwa da komai ma da kasai kowa ba a rantsuwa da shi ana rantsuwa ne da wa Allah madaukakin sarki shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi rantsuwa da wa yake rantsuwa da Allah da Allah da magiya na magiya ba kamar yaya shi ma ba a yi duk ba daidai ba ne ba daidai ba ne falhalibu bin nabi sallallahu alaihi wasallam mala ya ce rantsuwa wannan hadisi imam turmizi ya fitar da shi da imam ahmad dan hanbal da imam al-hakim a cikin mustadrak nasa mala ya ce rantsuwa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi awil wali ko kuma mutum ya rantse da wani wali da yake ganin girmansa aw bil ka'abati ko mutum ya rantse da ka'aba aw bi ayi makhluqin ko mutun ya rantsa da kowace irin halitta min makhluqatillahi daga cikin halittun Allah madaukakin sarki malai ce kaga wannan shirkun shirka ce li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin sa shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kansa yace ala inna Allah yanhaakum hakika Allah madaukakin sarki ya hana ku an tahlifu bi aba'ikum da ku rantsuwa da iyayenku injiwa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki ya hada ku fi rantsuwa da iyayenku wa man kana halifan wanda take kasance zai yi rantsuwa falyahlib billahi to ya rantse da Allah aw liyasmut ko kuma ya ja bakin sai shi saboda in baka ja bakin kai shiru ba zaka jawa kanka matsala rantsuwa da wannan Allah shirka ne ba daidai bane shi wannan hadisi muttafaqun alaihi ne bukhari da muslim duk sun fitar da shi rawahu sitta malamai shida sun rawaito wannan hadisi gaba ɗaya bayan bukhari da muslim وأن بريدة مرفوعا هكذا بريدة يا كربو حديثي دغه manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce man halafa bil amanati falaysa minna wanda dai yarin tsuwa da amana baya daga cikin mu babu mu babu shi yace na rintsi da amana wato su a jahiliya ai uwa sun kasance da abin da suke ganin mutuncin su ake ganin girman su sai yarin tsuwa da shi idan ita rantsuwa da man ka kalle ta da kyau zaka ga ana so ana so a nuna maka mafi girman abin da ake ganin girmansa sai a haɗa ka da shi eh saboda ka suna rantsuwa da iyayensu suna rantsuwa da Ka'aba suna rantsuwa da amana saboda amana a wajen balarabe abu ne mai girma eh tun a lokacin jahiliya balarabe ya ci maka amana wannan abu ne mai wahala abu ne mai wahala wanda su suna da wannan suna da wannan ɗabi'ar suna da wannan ɗabi'ar sosai da sosai to shi ta sukan maka rantsuwa da amana to Allah subhanahu wataala dai sai hana su waɗancan abubuwan mafi girman kololuwar abin da dan adam yake ganin girman sa karshe banda daga shi babu shi shine Allah madaukakin sarki idan ka rantsa da Allah akwai abin da zaka rantsa da shi da yafi Allah babu saboda ka sai mutum ya rantsa da Allah madaukakin sarki shi shi kadai ko ya shigo amma duk abin da ka sani dan uwa ba a yi rantsuwa da shi ko menene ko in kai rantsuwa da shi ka saba Allah subhanahu wataala bala yace a wajibu wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi da isnadi wanda yake mai kyau wajibu alal muslimi ya wajaba akan muslimi ay yusaddiqa idha hulifa lahu billah kuma wajibi ne akan musulmi idan aka yi masa rantsuwa da Allah shi kuma ya yadda da abin da aka yi masa rantsuwa a kansa ma'ana kai idan wani ɗan'uwanka ya zo ce maka na rantse da Allah ko wallahi ko billahi ko tallahi abu kaza da na ce maka gaskiya ne da kai kuma ya kamata ka yadda ɗan'uwa eh tun da ya je ya haɗa ka da babban bango kamar yadda bahaushe yake faɗa an fahimta yawa wannan haka al'amari yake amma mutanen yanzu kuma sai a hankali eh mutanen yanzu sai a hankali rantsuwa wai akan ƙarya ina ai ba komai ba don uwa wallahi wanda in ya fara jera maka rantsuwa sai saba'in kuma wallahi babu ɗaya da gaske duk ƙarya ne dan Allah ba haka bane babu ruwansa kuma shi gane ke babu komai eh in ya koma jefe kuma sai sai sai ta dariya waye maka wayo kenan ya ma wayo yayi rantsuwa da Allah akan ƙarya akan abin da ba daidai ba amma gani yake wai wayo ya maka to haka al'amarin yake duk mutumin da ya maka rantsuwa da Allah shikenan ka je ka bar shi da halinsa idan gaskiya gaya maka shi kenan idan ba gaskiya bane shi da Allah shi da Allah subhanahu wataala faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam malati saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la tahlifu bi abaikum kada ku rinka rantsuwa da iyayenku man hulifa lahu billahi duk wanda aka yi masa rantsuwa da Allah to falyusaddiq ya gaskata wannan abin da aka gaya masa wa man hulifa lahu billahi wanda duk ko aka rantse masa da Allah falyarda yarda da abin da aka zo masa da shi wa man lam yarda wanda ku aka rantsa masa da Allah ya ki yarda falaysa min Allah to baya daga Allah madaukakin sarki tunda an hada shi da abin da yafi girma sama da komai kuma bai yarda ba to da me za a hada shi kenan saboda ka babu ruwan Allah madaukakin sarki da shi yan uwa wannan hadisi al-Imam Ibn Majah ya fitar da shi a cikin sunan nasa hadisi ne da yake ingantacce kamar yadda al-musiri ya inganta shi a cikin az-zawaid haka na albani shi ma ya inganta shi a cikin irwaul ghalil bi takhrij ahadith manar as-sabil qala al-hafiz al-hafiz ibn hajar al-asqalani alayhi rahmatullah yace wala'alla sirra fi an-nahy 'an al-halif yace me yiwa ne sirrin da ke cikin hana rantsuwa da ake ga wani Allah bi ghairi Allah da wani Allah annal halifa bi ghairi Allah haƙiƙa ita rantsuwa da wani Allah zari'atun ila ta'zimil makhluqi bihi wata hanya ce da za ta kai mutum zuwa ga girmama wanda aka rantse da shi din kuma haka ne kamar da na gaya mana duk abin da ka rantse da shi kana kaddara mai girman sa ne da buwayar sa a cikin zuciyarka ya isa har kai rantsuwa da shi za ku ga da ko da a Hausa lokacin da ana maguzanci cika musulunci ya mamaye mu akwai abubuwa da yawa da ake rantsuwa da su ana ana rantsuwa hatta da raunin sarki ba aka bane saboda ai sarki a lokacin babu abin da ake ganin girman sa a cikin mutane kamar sarki shi sa ake ce musu masu sarkin yanka ina rantsuwa har da raunin sarki shi ke rantsuwa ta zo karshe kenan sai mutum yadda da abin da ka gaya masa to duk abin da ake ganin girman sa sai a girma to rantsuwa da irin waɗannan abubuwan kuma sai sa daga ganin girma abu kuma sai a fara masa abu na bauta-bauta to shi sa zari'a ce zari'a ita ce duk wata hanyar da za ta ka zuwa zuwa ga wani abu saboda ka sai a hana sai a hana rantsuwa da wannan abun kada a kai zuwa ga girma mashi girma mashi da kuma zai wuce gona da iyaka ya fara shiga cikin bauta-bauta sai shari'a ta haka ibn hajar al-asqalani ya faɗa wa du'a sai addu'a ita ma ɗan uwa addu'a nau'i ce na ibada da ba a roƙon kowa sai Allah madaukakin sarki ibadatul liƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ce addu'a'u huwal ibada ita addu'a ma ita ce ibada din gaba daya kamar babu wata ibada ma sai addu'a kawai eh shi sa za ku ga Allah madaukakin sarki da ya tashi bayani akan addu'a sai kira ta da ibada wa qala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati kaga wa qala rabbukum ud'uni ubangijinku yace ku kiraye ni kun ga ud'uni addu'a kenan ko sai ce astajib lakum zan amsa muku inji Allah madaukakin sarki amma da ta ce innal ladhina yastakbiruna hakika wadanda suke yin girman kai an ibadati game da bautata ai game da an du'a kenan an gane shine annabi ya tattara wannan sai ce addu'a huwal mai ibada yadda Allah madaukakin sarki ya kira addu'a da ibada haka manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fassara mana ayar yace addu'a ma ita ce ibadar gaba daya to da addu'a kala biyu ta yanzu akwai du'a mas'ala akwai du'a ibada du'a mas'ala ita ce ka roki wani abu da kake so kai Allah ka bani kaza Allah ka kare ni daga kaza Allah ka dauke min kaza Allah ka jawo min kaza irin waɗannan abu wannan ita ce du'a mas'ala akwai du'a ibada ita ce addu'ar da mutum zai yi a gwargwadon yadda shari'a ta koyar da shi kamar sallah da muke yan uwa du'a ibada ce ita kanta sallah gaba ɗaya du'a ibada ce irin zikirin da kake a cikin sallah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wannan du'a ibada ce dan kaga subhana rabbiyal a'la me kake roƙo kanka a ciki akwai babu subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata wa ubangiji na mafi girma mafi ɗaukaka wa bihamdi tare da gode masa kaga babu roƙo kanka wani abu a ciki ko to wannan ita ce du'a ibada to dukkanin guda biyu da du'a ibada da du'a mas'ala dukkanin su ba a yin su ga kowa sai wa sai Allah madaukakin sarki saboda ka ba a daga hannu mutum ya daga hannu ya roki wani in ba Allah madaukakin sarki ba ba a yi sai dai a cikin addu'a idan mutum zai yi babu laifi mutum sai ya kama kafa ya yi tawassali da abin da shari'a ta ce ya tawassali da shi shine mutum zai yi tawassali da kyawawan ayyukansa mutum zai iya tawassali da addu'ar wani bawan Allah na gari mutum zai iya tawassali da sunayen Allah subhanahu wata'ala da kuma siffofinsa ina fatan fahimta amma ba a yin tawassali bi jahi wani daga cikin mutane ko mai girmansa ko mai matsayinsa ba a yi wannan ba daidai ba ne Allah subhanahu wata'ala ya samu dace wannan hadisi imamu tirmidhi ya fitar da shi faman sarrafa kullu hadhihi al-ibadat lillahi duk wanda ya sarrafa ya juyar da dukkan waɗannan ibadodi da muka ambata dukkaninsu muttasifan bil ikhlasi ya juyar da su yayi su ga Allah madaukakin sarki yana mai siffantuwa da ikhlasi tsantsance niyyar da Allah dan Allah subhanahu wataala kada yayi fiha a cikin su fa huwa min hizbillah to wannan yana ɗaya daga cikin rinduna ta Allah madaukakin sarki Allah ya samu a cikin su sune irin wanda Allah madaukakin sarki ce ala inna hizballahi humul muflihuna ku saurara lalle rundunar Allah kuma su ne masu cin nasara a dukkanin komai nasu na al'amarinsu komai naka inda kana cikin rundunar Allah to zaka ci nasara zaka ci riba kai ne al-muflihu a duniya kai ne al-muflihu a lahira a duniya Allah madaukakin sarki zai raya ka rayuwa mai kyau a lahira kuma Allah madaukakin sarki zai saka aljanna ba shi kenan ba to hizbullah kenan Allah ya samu daga cikin su amma man sarrafa shay'an bi min hadhihi al-ibadat li ghayri Allah wanda ko ya juyar da wasu daga cikin waɗannan ibadun da muka ambata ga wani Allah yayi su ga wani Allah fa huwa min hizbi shaytan to Allah ya kiyaye mu shi mana cikin rindan shaytan su kuma da ƙarshen suratul mujadala Allah ya ce ala inna hizba shaytani humul khasiruna lalle ku saurara rindan shaytan sune asararru asara a duniya asara a lahira Allah maka kai sarki da babu da asara to wannan shine karshen al-hisnu thani sati mai zuwa kuma zamu tashi al-hisnu thani shine luzumul jama'a insha Allah ta'ala na wa alaikum assalam wa rahmatullahi dangane da rufa na yayin da mutum ya rufa eh shin menene wajibi akan sai to fara wannan rufa tambaya na'am ta bi kuma dangane da wasu na'am shin ya halatta mutum zai ya dauki kamar da yake annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya guda biyu ce ta farko a rantsuwa ya ce idan mutum ya rantsuwa me a wani abu ne ke kansa wanda ya kamata a ce ka fara ko wanda zai ka fara to ma'ana idan mutum ba zai iya cika rantsuwa ba kenan mutum ya rantsuwa kuma sai wani abu ya zo masa wanda ga rantsuwa ta warware sai mutum ya kafara kafara ai mun sha ban maimaita yadda ake kafara anan ko shine sai mutum ya ciyar da miskinai guda goma ko ya dinka musu tufafi ko ya yanta baiwa to kun ga yanzu babu baiwa da ake yantawa za ta iya yantawa sai dai kana da zaɓin ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu zaɓi kake da su anan ko ka zaɓi ka ciyar da mutum goma ka sa a girka musu abinci mai rai da lafiya ba can sama-sama ba ba kuma na zan kasa ba min ausatsi ma tun imu na Allah ya ce ko min ausatsi mi ausatsi zaka-zakiya yawwa ka gaba vip ba ba can ba irin na 'yan gayin nan sosai wanda aka zai filet ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyar ko dubu biyu ya ɗan dai na sama kuma ba garo-garo ba ba garo-garo sai ya yi sai wa wanta ɗauwa a khairan ko kuwa khairan la Allah yana son wannan ma alajirabi Allah yana son wannan sosai da sosai idan mutum mutum zai iya yin tsakatsakiyar sai yi VIP din ya bayar to wannan lada zai samu kuma ya lada zai samu sai ka ba mutum goma in kuma za ka ba su ɗanye ne sai ka ba su ɗanye ka ba su kuɗin cefa ne ko kuma ka ɗinka musu tufafi ka samu mutum goma ka siyo yadi shi ma min ausaɗi ba can can ba ba sai ka siyo shadda mai tsada sosai ba kuma irin yadin da ake linka bani da shi ba sai ka samu dan madaidaici haka menene tufafin malam bahaushe riga da wando ko sai ka dinka masa sai ka dinka masa riga da wando da aiki ko babu ba aiki ko ba aiki zaka iya dinka masa tunda zaka in ka dinka mutum riga ba aiki yasa ai ya fito ko to yayi mata ne ba me tufafin mace kaga riga da zani da hijabi ko haka za ka yi wa mace mutum goma shi kenan rantsoka ta barranta idan ba za ka iya ɗaya daga ciki ba sai ba za ka iya ba sai ka azumi uku wato sharɗin kullum abin da nake maimaitawa idan za ka iya ci da mutum goma za ka iya tufafin mutum goma sai ka je ka wancan rantsoka ba ta warware ba ran tashi kiyama sai Allah ya kama ka akai wallahi sai Allah ya kama ka saboda ka wancan rantsuwa da kai tana nan har yanzu baka warware ta ba don haka Allah maɗaukin sarki jero abubuwan yace idan ba za ka iya wannan ba sai kai wancan haka al'amarin yake tambaya ta biyu ita ce ce akan tawassuli akan mu yawa za ka iya tawassuli akan kaunar da kake wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sosai ma kuwa eh sosai sai ya ubangiji dan kaunar da nake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka biyan bukata ta ya halatta kaunar da kake wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ai part is part of aikin ka ko babu babu matsala ba za ka iya ba za ka faɗa ba ba za ka faɗa haka annabin ya koyar da mu sallallahu alaihi wasallam haka shi ya koyar da mu sallallahu alaihi wasallam na'am na'am bawan Allah ba gaskiya ne addu'a tawassuli da addu'ar wani bawan Allah shine ka ce wani maka addu'a ka ce wani maka addu'a yanzu misali ai wannan abu ne ma da yake ya shahara ka ce da Allah ‘yan uwa ina da bukata a yi mun addu'a an fahimta? hakan ya faru lokacin sai na umar Allah ƙara masa yarda lokacin da aka je roƙar ruwa sai sai na umar ce da idan mun rasa ruwa makan kirawo makan je mu samu manzan Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi mi tawassali da addu'arsa annabi ya roƙa mana Allah Allah ya ba mu ruwa yace yanzu babu annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi amma ga babban annabi Abbas bin Abdul Muttalib yace mana addu'a ya Abbas Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ya daga hannunsa ya addu'a kuma Allah ya saukar da ruwa a lokacin sun yi tawassuli da addu'ar wa Al-Abbas saboda kusancinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ma yanzu idan wani abu ya taso maka kai addu'a kai ma kai akan kanka sai kake gani an goka akwai wanda kake masa kyakkyawan zato nagartacce ne sai ka sami shi kace da Allah a dan samun dan sani a cikin addu'a ina da bukata iri kaza sai ka yi ba ba sai ka bashi sadaka ba ba sai ka bashi sadaka ba kwarai da gaske dan wannan kuma sai ya lalata abu eh wani gani yake wani yace a masa addu'a an ba an ba an ba a bada sadaka ba kuma addu'a ba za ta yi a in kana duk lokacin da zaka ci wani maka addu'a sai ka bashi sadaka to kuma wallahi zaka lalata abu duk lokacin da ka kawo addu'a ta ka ba abin sadaka kuma sai ya rinka jin haushin ka ba haka bane sai ya ki maka to kawai kai masa an alheri kake so kai masa bayan an yi addu'a gaba ɗaya ta wuce wata rana sai ka dau alheri sai ka bashi haka ya fi amma ka rinka haɗa addu'a da sadaka wannan matsala ce wannan shi yasa za ku ga abin ya juye ma ya zama yanzu wani wanda za a addu'a sai ya kawo abin sadaka kaga wannan ba daidai bane ba addini bane eh ba addini bane har akwai abubuwan da ake gani ma idan aka yi su ba a yi sadaka ba ba za su yi ba kaga wannan ba koyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam babu wannan a cikin addini saboda haka wannan shine tawassuli na'am na'am eh yace wasu suna cewa alquran wasu tiyasin to alqurani siffa ce ta Allah subhanahu wataala idan mutum ya rantse da alqurani da nufin siffar Allah madaukakin sarki wasu daga cikin malamai suka ce ba matsala in zama ana rantsuwa da Allah ne ko siffofinsa kamar yadda malamai suka yi sabani a kai idan ka ce yasin ita ma sura ce da cikin alqurani ko in kana nufin bangaren sura daga cikin suran alqurani ita ma babu matsala amma an kana nufin tun da yatsun aka san shi a matsayin suna ko wani abu wannan bai halitta to amma dai duk da za a yi da za a sauka daga wannan arin da Allah din shi shi kadai da yafi eh a ce kawai wallahi ko billahi ko tallahi wannan sune huruful qasam harafan da ake rantsuwa da su ina rantsi da ubangijin Ka'aba annabi yana wannan rantsuwa eh wa rabbil Ka'aba na rantsi da ubangijin Ka'aba duk babu laifi saboda ka duk abin da kai baka gama gamsuwa da shi a ranka baka da ilimi cikakke akan sa kada ka rantse da shi eh kada ka rantse da shi tun daga rantsuwa da take mafi fitowa fili ka ce wallahi billahi tallahi ba shi kenan ba to me sai a rinka abin nan amma wani gana ce kan ba ma na rantse da kaza na rantse da kaza na rawar rantsaran tsama ba ba a san sa a cikin addini yan uwa ba fahimta yawan rantsaran tsama ba a san sa a cikin in ba ya zama dole shi sa ka duba a cikin alƙur'ani sau nawa Allah ya rantse sono Allah ya rantsa cikin alƙur'ani eh rantsuwa sono Allah ya rantsi wa yastanbi'unaka haqqun hu qul i wa rabbi kusan guri guda uku ne Allah madaukakin sarki ya rantsuwa a cikin alƙur'ani kawai haka manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi wani lokaci yakan yi rantsuwa amma ba ko da yaushe ba wallazi nafsi biyadi haka ne ko wallahu alladhi la ilaha haka duk annabi na wani amma ba ko ne wushi ba iso da kada ka sake ma rantsuwa ta zauna a bakin ka da yawa saboda akwai matsala sai kada ka sake ka rinka karanta rantsuwa in kana magana in ta kama ka ce in aka tambaye ka aka ce haba ka ce eh mana ba haka bane ka ce kwarai da gaske kaza ka saba kada ka sa mutum kawai rinka sa kana rantsuwa yana istilafin kana yarda sa ka rinka rubuta ba daidai bane sai ka san shi ba wushi ba sai ka magana ya ce haba wasu karin da zai da ce wallahi ku gaba suka ce wallahi ku sai karin eh ta zama tabi'a ma ba daidai bane gaskiya musabawa da kamar duk wanda ya ce maka haba suka ce kwarai haka ne kenan kawai eh ya kasance in kiran tsuwa akwai tabbas na
to kamar ba su cewa idan ba kaza ba Allah ya a wannan kuskure ne babba eh kuskure ne mutum ya ce Allah ya tsine masa ba ko Allah ya la'ance shi kaga wannan ina jin mun karanta e mun karanta duk wanda ya jawo kansa tsinuwar Allah madaukakin sarki akan abin da ba haka ba ta haushi mun karanta a cikin radis salihina duk wanda yace Allah ya tsine masa ko kafiri ne shi ko kaza ne shi idan har ba hakan bane kuma ya zama abin da ya zama din in yace Allah ya tsine masa to Allah ya tsine masa in yace kafiri ne shi to sara kafira me amfanin wannan ba shi da amfani kwata kwata ma ba shi da alaka da addini ka taba ji a cikin karatun da kake yi ko malamai suke karanta maka wani daga cikin sahabban annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya yi wannan rantsuwar idan ba haka bane Allah ya mun kaza babu babu ba ai wa Allah alwashi irin wannan idan rantsuwa mutum zai kawo karanci in mutum ya yadda ya dan bai yadda ba sai kai wannan abun ba kawai ka kyale shi Allah ya samu dace yan wata mu da ka samu saboda lokaci ya ja abinda muka faɗi ne Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah ya fi mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi